أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango fadar jihar gombe barka mu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mana kitabun tauhid littafin babban malami a sheik muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin lahadi daren litinin wanda daidai ne da shida ga watan da nithaniya wata na shida a cikin jeren girota na musulunci guda goma sha biyu hijira yau na da shekara 1446 daidai da takwas ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a wancan mako mun karanta babin da maliki cewa babun ƙaunullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin mun karanta wannan babi mun ji irin yanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya so abu ɗalibin musulunta ya dinga cewa ya amu kulla ilaha illallah abuwansa akwai abdullahi bin abi umayya da abu jahal ya suke nuna masu cewa zai bar addinin iyaye da kakannu ya cika akan addinin yara ko sabon addini to abin da malam ba washe kaddara ta riga yi fata sai ce shi ya mutu akan tsarin addinin iyaye da kakannu haka abu ɗalibi cika kuma ma'aikin Allah yake cewa zan dinga roƙa ma Allah matukar ba a hana ni ba kuma sai aya ta sauka akan kada nema masa gafara to mun ji duk abin da ya faru har zuwa ƙarshen babi a yau kuma insha Allah za mu tashi babun ma ja'a anna sababa kufur bani adam wa tarkuhum dinahum huwa al-ghulu fi salihi a shafi littafi na 37 haka ne shafi na 37 wannan kuma hi darasinmu na 15 darasinmu darasinmu na 15 a littafi insha Allah maliki cha babu wani babu ma jaa anna sababa kufr bani adam cewa sababin da ke sa dan adam ya kafirta ko mafi yawan abin da ke sa dan adam ya zama kafiri wa tarkuhum dinahum sabubban da suke sa 'ya'yan adam su bar addininsu na asali shine addinin musulunci ana ganewa shine fitra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan abin haihuwa an haifi bisa tsarin musulunci sai dai mahaifansa su mai da shi ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi amma tsarin fitrar Allah ga ɗan adam to fitra ce ta musulunci shi ne ma da ya ce na tarkuhum dinahu da kuma sabbuban da ke sa 'ya'yan adamu su bar addininsu na asali daga cikin mafi ƙarfin dalilan da haka take faruwa kowal gulo fi salihi shi ne wuce gona da iri a cikin harkar managartan bayi ana ganewa shi ne gulowi ka ɗora abu a matsayin da ba nasa ba ka kai shi matsayin da bai cancanci matsayin ba ko bai kai zuwa ga wannan matsayi ba to wannan iya cikin dalilai mafi girma da yake sa ɗan adam ya zama kafin kuma kowa ya yi tsayi daga faɗar wannan unwanin wannan darasin to za ka hango irin abubuwan da ake yawon ansu da sunan malinta ko da sunan walittaka ko da sunan da duk abin da za a sa wanda kai da kanka ka san wani abu wuce gona da iri matsayin da ake ba su biye ba su kai shi ba ko a waƙe ko a faɗake ko a rubuce ko a faɗake diddai zaga matsayin da ake ɗora waɗannan bayin Allah wallahi da suna da rai to da su za a fara faɗa akan wannan dan dai ba su da rai ake ɗora musu abin da bai cancanci su ba to male ce guluwi wuce gona da iri akan harkar managartan bayi to yana sa ɗan adam dewa su kafirta male yake cewa wa kaulullah azza wajal faɗin Allah mai girma da buwaya da yake cewa ya ahal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq suratul nisa aya mai namba ta 171 Allah yace ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi alyahud wal nasara ke inda qur'ani yace ahlul kitabi to ana nufin alyahud wal nasara to Allah ta'ala yake kiran yahudawa mutanen annabi Musa alaihi salam da nasara mutanen annabi Isa alaihi salam sai Allah ta'ala yake cewa da su la tagharu fi dinikum kar ku wuce gona da iri cikin harkar addini kar ku yi azarbabi kar ku yi abin da ba a san ku ba ana fahimta sannan wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya kar ku jingina wa Allah komai idan ba gaskiya bane Allah yake jan ahlul kitabi akan su tsaya kan addini iya yin abin da aka umarce su kasu guluwi da azarbabi sannan kuma su faɗa abu ga Allah su faɗa abu gaskiya yasa hatta nan kusa kusa malami akadari yana cewa wa yakifa inda amrihi wa nahyihi ko musulmi daga cikin tsarin da ake so ka zama ka tsaya inda aka umarce ka sannan kuma ka hannu cikin abin da aka halika ba a san zangaye ka wuce gunda aka tsaye da kai wannan laifi ne a musulunci to malamai suke cewa da Allah ya ce ya ahalar kitab to duk musulman duniya ma wannan ayat tana kan shi al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususiyati sabab ibra ko abin lura ga sakon shine umumin lafzi an ce la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq wannan shine abin duba wannan dokar ba wai akan ahlul kitabi ta tsaya ba har mu ba la taghalu fi dinikum kada kowa ya wuce gona da iri cikin harkar addini sannan karon faɗi komai game da Allah sai gaskiya ana fahimtar wannan a wafi sahihai ko kuma wafi sahih ya tabbata cikin sahihul bukhari kenan idan aka ce as-sahihu aka tsaya to bukhari ake ne an an ce sahihai ne ko bukhari da muslim an fahimta wafi sahih ya inganta cikin littafin imamul bukhari anibi abbas daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da su fi kaulullahi ta'ala cikin faɗin allah ta'ala da yake cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yahusa wa yauqa wa nasra wa qad adallu kaseera wa la tazidi zalimina illa dalala suratu nuhin alayhi salam aya namba ta 23 Allah ta'ala ke cewa su suke cewa manya-manya daga cikin kafiran lokacin annabi Nuhu alaihi salam suke faɗawa ƙananan ko dattawa suke faɗawa matasa ko shugabanni suke faɗawa mabiya ana ganewa la tazarunna alihatakum kada ku bar waɗannan allolin na gobe duk irin wa'azin da Nuhu zai yi to kada ku yarda ku bar gumakanku kada ku yadda ku bar abubuwan da kuke bauta musu kuna bayyanta sakon manyan suke faɗa wa kanana ko da mu za mu mutu mu bar ku to kar ku bar wannan hanyar la tazarunna alihatakum waɗannan abubuwan da kuke bauta musu to kar ku suke gobar su kar ku yadda yanda muka rike wuta kan musu bauta kuma ku rike kar ku yadda wani ya zo ya raba ku da wannan layi wala tazurunna waddan kada ku bar waddu wala suwa'an kada ku bar suwa'a wala yahusa kada ku bar yahusa wa yauqa kada ku bar yauqa wa nasara kada ku bar nasaru duk sunaye ne kada ku bar waɗannan ku rike su gamgam to dan abbasu sai yake cewa hazihi asma' rijalin salihin waɗannan tun daga kan a waddan suwa'an ya busa ya uka nasran duk sunayen mutanen kirki ne an gane ku shi ne asma a rijal salihi rijalin salihi sunayen wa'ansu mazaje ne mutanen kirki kuna fahimta asali mutanen kirki ne suna bautawa Allah shi kadai sun yadda da sakon annabi Nuhu alaihi salam to ina matsalar ta samu har ake bauta musu to za ku ji ga inda abin ya faru asma rijalin salihin min qaumi nuhin alaihi salam wa ansu managartan mutane ne cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam inji abdullahi dan abbas falan ma halaku ai falan ma matu lokacin da suka mutu waɗannan mutanen kirki au har shaytanu ila qaumihim sai shaydan yayi wahayi zuwa ga mutanensu almajiransu da yaransu kuna fahimta aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban si mutum mutumin su su illajibin nasu yazo gunda suke zama suke bada kallu sirri ga abu kun fahimta mutanen kirki ne malamai da suka mutu sai shi dan yayin kawatawa mabiyansu kun ga malamin kuwa ne ya gusa da nasaru da wane ne shedan ya raya musu sassaƙa su su yi mutum mutuminsu da kamarsu ya su gunda suke karatu su aje su kuna tuna su in kun gansu an fahimta wani shi ne asalin abin da ya da shedan ya musu wannan shiftar ya musu wannan imla'i ya suka je duk suka sassaƙa mutum mutumin waɗannan bayan Allah tun daga waddu suwa a yahusa ya uka nasu waɗannan guda biyar ɗin kowanne aka yi mutum-mutuminsa majalisinsa gunda yake ba da karatu sai a ji a jingina abu kuna fahimta shi ne yake cewa sai shi ɗanya musu imla'i a kan su je su sassaƙa mutum-mutumi su zo su ajiye gunda suke zama suke ba da karatu wasan muha bi asma'ihim kuma suna kiran wannan mutum-mutumi nasu da sunayensu kuna kuna bin labarin ku a fafa'alu iska suka aikata kowane ɗaya daga cikin waɗannan aka ji aka yi mutum mutumin sa aka kawo gunda yake ba da ilimi aka aji walam tu'bad amma a lokacin ba sa bauta musu a lokacin ba bauta musu ake ba hatta iza halaka ulaika har waɗannan da suka sassaka su suka yi mutum mutumin su su ma suka mutu tafiya tana tafiya suna mutuwa yara suna tasowa wanda su yi ra'ayi sai aka manta dalilin da ya sa aka musu wannan ana fahimta ilimin na sanin yaya aka yi mutum mutumin wadda da suwa da ya hus da ya uku da nasu dalilin me sa aka sassaka su aka ajiye wani ilimin ya bace musu kuna fahimta ilimin ya bata ko su da yara matasa sun taso sun ga mutum-mutumin waɗannan mutane amma iyaye da kakanni da suka san asalin da ya sa aka yabo su mutu daga mutuwar waɗannan dattawa aka bar yara wanda ba su da tarihi obidat sai aka kawai aka bauta musu ya je ya yi sujada a gaban waddu a gaban ya gusa a gaban ya kuka a gaban nasu hikina suka zama abin bauta kuma mijana to wannan shine asali na yadda waɗannan abubuwa waɗannan bayan Allah suka zama abin bauta yasa kun ga hoto musamman hoton da kamar zai magana din nan wala duk wani wanda ya sanya yoki sun ya gama da Allah lafiya rubuta shi dan irin wannan hoton qad'an hadisi ya tabbata ce mala'iku rahama ba sa shiga gida manzon Allah ya faɗi wannan hadisi na Aisha duk gidan da irin wannan illajin ɗin yake da kuma kare karar da ba gadi yake ba ba kiwo yake ba ba komai yake ba a galibiya mala'ikuna wasu shiga gidan ana fahimtar wannan kuma manzon Allah iya ce duk masu sassaƙi sassaƙi hoton nan to a ranar lahira sai an ce su busa musu numfashi haka manzon Allah ya ce sai an ce ku busa musu numfashi tunda kun kwaikwayi halittar Allah yanzu ka ce falikan wa an zaga an hoton wani kamar za ka ce wani amsa ana yi ko ba yi suna da haɗarin gaske suna da haɗari shi hoto malamai sun ce an kasa shi kashi uku ne akwai hoto na haramun ƙara'an irin wannan da muke magana a kansa a sassaƙa mutum a yi hotonsa a yi zabgeƙin hotonsa kamar kacewa da ya amsa wannan haramun ne ƙara'an ba malamu da ya halatta wani sai kuma hotuna haka ƙanana wanda za a ɗan lullike su a sama ko suna cikin ambulan a aje ko alban to wannan ana ce musu makaruhi ne an karhanta su ba a su amma matsayinsu bai kai waɗancan manyan ba an fahimci wannan an karhanta ba a su in ba ka yi su bayani sai hotuna da aka ce mu ba ne halalle shi ne hoton jikin id card hoton jikin kuɗi da za ka sa a aljihunka hoton da za ka liƙa a wani fom ka cika hoton da za ka liƙa a wani fayil ɗinka to wani sun ce mubahi ne tunda abubuwa ba za su yi ba a zamanin da sai da su dole kamar passport ɗinka dole ka sa hoto kamar id kan naka kamar national id kan naka kamar ƙuri'arka kamar waye duk akwai hoton da jiki to waɗannan malamai sun bisa wannan larurar to sun zama waye halal ne kai amfani da su kaga dai hoto ne amma suna da wata ƙa'ida ta larurar rayuwa ba za ta yi wasu da su an bai bice wannan to amma waɗancan bayan hotunan ado da hotunan wai a bar tarihi wannan kad'a ne gaskiyar magana suna cikin abubuwan da shirya ta ki ambice su da gaske kun ga asalin bautar waɗannan bayan Allah hoto ne jawo mutum mutumin su akai tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya har aka zo kan waɗanda ba su da ilimin komai kan abin sa gan su saki ajin gina gun da ake ba da ilimi ko suke bauta musu suke nan suka ma bauta har ma kuma kowa da kowa ma a lokacin yake bauta musu har ma ake ba da wasiya la tazarun na alihatakum ka gani ko kar ku bar allolinku an ba su ma matsayin Allah me dalilin da yasa aka ba su wannan matsayi hoto ne jawo sabab din shine hoto hoton su ne jawo da ba ai hoton su an lika a gunda suke majalisi ba da shikenan an manta da su sai dai an tuna malam wani malam wani yayi kaza masa addu'a masa addu'a masa addu'a amma ba zai zama cewa abota masa kunga wannan iya cikin haɗarin hutu iya cikin ayoyi mafi tsoratarwa game da mutum ya bar irin jibgegen hoton nan wanda kamar za a kira sunansa ya amsa wannan ba daidai ba ne iya cikin haramun kuma iya cikin dalilan da aka ce mala'iku rahama ba sa shiga gidan mutum Allah ta ya sauka malaki cewa wa nasira ilma ubidat da ilimin da yasa aka yi su ya bace shikenan sai suka zama abin bauta kawai wa kala budul kayyib Malam Ibn al-Qayyim yake cewa qala ghayru wahid min as-salaf wannan magana mutum ba ɗaya ba biyu ba daga cikin magabata ya faɗi ta lamma matu lokacin da waɗannan bayin Allah tun daga wadda suwa ya guse uka nasra lokacin da suka mutu aka fu ala kuburihim he aka je ake ake ake dawafi a kabarinsu aka dukuba shine akafu kamar kamar itikafi ko shine luzumul masjid libada he aka lazumci gunda aka binne su ake zuwa ake zaman dirshin ago kuma inda akifu ala quburihim he aka je aka yi zaman dirshin a kaburburan su summa sawwaru tamathilahum sannan sai aka sassaka mutum mutumin su aka yi mutum mutumin su bayan an ji an zauna kabarin su aka yi mutum mutumin su aka dawo gari da shi sun maɗala alaihimu la'amad wa abbaduhu da tafiya ta yi tsawo tafiya ta yi tsayi ciki na sai aka dawo kuma ake bauta musu wannan magana ibn al-qayyim ne ya faɗe ta Allah ta'ala ya masa wa ana umar daga umar dan kattaf Allah ta'ala ya kare da da umar ya haɗa mu da mu da shi gidan aljanna firdaus anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala umar dan khattab yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace la tataruni kama atratin nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu wa abdullahi wa rasuluhu akhrajahu yani bukhari wa muslim dan umar yake cewa Allah ya kare da shi umar dan khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta ɗaru ne kada ka kurunta ni in ji annabi muhammad salalai suke faɗa wa al'ummas la ta ɗaru ne kada ku kurunta ni ku kai ni matsayin da ba nawa ba kama akaratin nasara bin maryam kamar yadda nasara suka yi wa annabi isa ɗan maryam an fahimta kun ga ko sun kai shi matsayin da ba nasa ba tunda har sun kai shi matsayin Allah ko dan Allah wannan ba matsayinsa bane to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma kar ku min wannan kada ku min irin yanda nasara suka yi wa dan Maryamu alaihi assalam inna ma ana abdu ku sani ku ji ni bawa ne inji annabi Muhammad yake faɗa duniyar al'ummarsa inna ma ana abdu ni bawa ne na Allah in za ku kiraye ni fa kulu ku ce abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah manzon Allah wannan shine sunana an fahimci wannan an ce manzon Allah iya daga cikin abin da zaka faranta masa rai ka ce masa abdullahi ya san wannan suna tunda hatta Allah ma ya faɗa masa wannan a gurabe da ma Qur'ani wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna sai ce ala abdina abdina bawan yake cewa subhanallazi asra bi abdihi abdihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab abdihi alkitab bawansa yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi abdihi an gane ku can da yake cewa a cikin suratul jin a wanda yake cewa abdullahi wa qalu نعم وقالوا وقالوا لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا عبد الله انا الله yace kuma annabi Muhammad Allah yake ne an gane ko kadu yakununa alaihi libada kaga duk wannan ayoyin Qur'ani suna nuna Allah iya kira manzon Allah da abd abd abd kun ga anan ma sai yake cewa qulu abdullahi wa rasul ku ce mun bawon Allah manzon Allah ku ce mun bawon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka annabi muhammad yake faɗa a hadisin umar ɗan kaɗan Allah ya ƙare da shi an bai nan a sai yake cewa a wakala umar ya ci gaba da cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyakum wal hul ina jankun nan ku da wuce gona da iri ne guluwi wuce gona da iri azarbabi abin da ba haka ba ku ce haka ne ko ku wuce inda aka umarci ku ina jan kunnanku da wannan kada ku zamto al'adar ku haka an ce ku yi kaza ku ƙara an ce ku yi kaza ku yi fiye da abin da aka saku ku kiyaye wannan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu daga cikin abin da ya halaka waɗanda suka zo kafin ku akwai irin wannan guluwi wuce gona da yi wani muslim alibin mas'udin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi ya inganta cikin muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi abdullahi dan mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halakal munatti'una qala ha thalathan manzon Allah yake cewa a waɗannan mutanaddi'una halaka waɗannan masu wannan sufa sun halaka mutanaddi'una su ne alghaluna almutajawizuna hududallah qawlan wa fi'lan sune masu wuce gona da iri masu tsallake iyakokin Allah a magana ko aiki sune mutadaddi'un din to sai manzo Allah yake ci musu halaka sun halaka duk mai guluwi mu wuce gona da iri a maganarsa ko aikinsa game da Allah ko game da bayin Allah to manzo Allah ya ce ya halaka kun bai jona kun ga wannan ya isa sa mu yi karatun tanus da yawa yanzu nan kowa zai iya ba da irin labarin da idan sai nuna masa game da yadda wa'ansu malaman da suka mutu ku duba yadda ake ta'amuli da hotunansu yadda ake ta'amuli da hotunansu ko musamman lokacin wata ibada wa'ansu ko binne mutum za su yi a nasu tsarin to sai tafi da hotuna ba da hotuna da kiɗa da kwaye a ji abin ne wai wani wanda ya mutu kuma ce suna adadin musulunci wa'ansu ko irin wannan wa'azin za mu tunatarwa to sai an zo an liƙe wani gabjejen hoto a nan bayan haka kaga duk wanda iya cikin abin da wannan darasin yake so ya nuna mana ba abin ba bane bane biki magabaci duk abin da yayi na alkhairi wallahi ba abin da yafi bukata illa ka nema masa gafara ga Allah Allah ya ji kansa kusakuransa kuma Allah ya fi masa duk wani wanda ya aikin alkhairi ya mutu to wanda shine abin da ake so a bi bayan su shi Allah yake cewa wallahi zai jawo min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan mu da muka zo bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in Allah ya ce siffar mutanen kirki cikin mutu gatanan muna ce rabbana ghfir lana ya Allah kai mana gafara wal ikwani alladhina sabaquna bil iman ya Allah kai gafara ga ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani can magabatanmu wanda suka rigaye mu imani suka mutu Allah ka gafarta musu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sa wani kudiri mummuna a zukatanmu tsakaninmu da masu imani duk wani mumini ya Allah kada ka samu kullace shi a zuciya an fahimci wannan kullun ka dinga wannan roƙon Allah Allah kai ne ra'ufur rahim mai yawan rahama mai yawan jinkai riko a zuci iya rugujewa mutum aiki iya son kuma ka dinga roƙon Allah gafara ya gafarta maka in dai har wane yau zai ma kuskure ko zai ma ba daidai ba ka ce kai ba za ka yafe masa ba ka kullace shi a zuciya har kana jira ya shigo track ɗin ka kai ma ka masa wallahi wannan dalili ne da yake sa Allah ba zai ma jin kai ba zai ma rama haka ta faru kan sai na Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi wa yarsa na na Aisha kazafi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da aka mata kazafi aka jefe ta da miyagun maganganu to da Allah ya saukar da wahayi na yanda abin ya faru sai sai na abokan aka faɗa masa akwai ɗan uwansa mai suna mista bin usasa akwai shi a cikin masu yaɗa wannan ƙasafin da ake wa da na'isha ɗan uwansa ne kuma sai yake cewa in kowa ma na yafe maza to kai mista ba zan yafe maka domin kai ɗan uwana ne in ma gaske ne kamata ya kai ne mai bata kariya ai ai ƴar uwarka ce amma da kai a cikin yaɗa wannan gulmar da ƙarya ba zan ƙara taimakonka ba ba zan ƙara baka tallafi ba na janye ma tallafi kamar yadda aka janye mana ku yawwa aka ce an janye masa tallafi a take sai Allah ta'ala ya sako da aya a cikin suratul nur yake cewa wala ya'tali ul fadd minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya ce ulul fadli minkum wasa'a ma'abota kudi da yalwa kasiran tsuwa kasuran tse ba za su taimaki muhajirai da miskinai ba da muhajirai da ƴan uwansu kada su rantsi ba su taimake su ba wali yafu wali yasfahu Allah ya ce ku dai ku yafe ku yi afuwa ku zama masu yafiya masu afuwa sai Allah ke ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku ne sai na abakar aka ce ya zo ya faɗi gaban manzan Allah iya kuka iya ce wallahi ina son Allah ya gafarta min manzan Allah ina so Allah ya gafarta min saboda ka daga yau mis da kai ma na yafe maka kuma abin da nace na janye ma na dawo zan ci gaba taimakon ka kun ga ashe kin yafiya tana sa kai ma Allah ya kiyafe maka kin afuwa da gafara da juna iya sa kai ma Allah ya ki gafarta maka an fahimci wannan yasa nan Allah ke cewa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu mu dinga roƙon Allah Allah kada ya bar mu da mummunan kudiri tsakanin mu da ƴan uwanmu yanzu in ka ji gaba da take tsakanin wa'ansu musulman to wallahi in ba dan dan adam dan adam bane to za a ce ma ba haka bane in shedan fa ya taka wata rawar tsakanin ƴaƴan mutum ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko 'ya'yan kawunnai da babbannai wallahi sai wani shekara biya waɗan wasu magana ba wani sama da shekara ma a kan abin duniya ya haɗa su iyajin hauhinsa shi ma iyajin hauhinsa in sun haɗuwa ne kau da kaiwa ne kau da kai duk abin da ya taso nasa ba zai faɗa masa ba shi ma duk abin da ya taso nasa ba zai faɗa masa ba kuma sun yadda su rayu a hakanin sun yadda kaga wani shi ya ci nasara a kansu ya ci nasara kun babban haɗarin irin wannan babban haɗarin shi ne manzan Allah ya yi hadisi yake cewa duk waɗanda suke da gaba da junansu suka wuce kwana uku a wannan halin to duk ibadar da suka yi wa Allah Allah baya karɓarta wani ji da kyau duk ibadar da suka yi wallahi Allah ba zai karɓe ta ba Allah baya karba har sai sun dawo sun sulhunta junansu haka hadisi ya inganta manzon Allah ya faɗa duk ranar alhamis da litinin ana ɗaga ayyukan bayi zuwa ga sama idan an tafi da su sai Allah ya faɗa wa mala'ika cewa wannan waɗanda suke gaba da junansu ku ajiye aikinsu ba zan karɓa ba an fahimta ku ajiye aikinsu ba zan karɓa ba har sai sun daina har sai sun tuba an gane ku har sai sun tuba har sai sun tuba wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe wannan addu'ar da ake wala tajal fi qulubina gillan lil ladina amanu addu'a ce mai muhimmanci mu ci gaba da roƙon Allah wannan kada Allah ya sa ma kudiri mai muni tsakanin ka da mai imani sai mutum ya rasa aikinsa sai mutum ya je ya halaka kuna fahimtar wannan abu na biyu akwai a wannan sahabi abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu an wata rana yake ba da labari yake cewa suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ke ta yanzu na dan aljanna zai zo kuna ji yanzu na dan aljanna zai zo abdullahi bin amr bin al'as ce sai na zuba ido na gawa zai shigo sai daga wani bawan Allah ya shigo ya zauna ana ganewa an shafi wasu kwanakai masai maza nake ce yanzu dan aljanna zai zo sai dai ga wannan mutumin nan ne da ya zo ran shi ne sake dawo shi da aka yi sau uku wannan mutumin shi ne ke shigowa sai ce wannan mutumin wallahi sai na je gidansa na ga wace irin ibada yake yi wa Allah har manzon Allah ke ce dan aljanna ne har sau uku kuma shi ne ke zuwa da ya je gidansa ya ce ya kama masa bakunta ya marabce shi ya ce bismillah ya zauna shi kuma so yake ya yi mai ya duba me yake na nagarta har ya samu wannan matsayi sai ya gama shi ya fi shi kokarin ma ibada ba ya ga shi ba kwana ke iya sallah ba ba kullum yake azumi ba aka yi kwana uku sai kai wani da Allah ne ba wannan ba kwantar da biyu zuwa ba kaji kaji manzon Allah iya ce yanzu dan aljanna zai hasa uku ba kai ne kake zuwa da Allah menene surun ne suke ce shi kaga azumin nabila ma sai gwambi bai ba kuma ba su kwana ke iya sallah ba daga dan nabila abin da ya samu yayin bacin sa ko shi gida yace amma shi iya da wata al'ada guda daya yace duk abin da ya hada shi da wani bawan Allah to wallahi ko gidansa ba ya zuwa da shi a zuciyarsa kun fahimta duk abin da suka yi da mutum na rashin fahimta na sabani na rigima yace wallahi gunda suka ruya ajiya bai taba rukun wani bawan Allah a zuciyarsa ba ya ce hasali ma wata in zai fita daga gida sai ce Allah ga zan fita ko da wani bawanka zai mun laifi zai mun kuskure ya Allah kafin ma ya mun na yabi wannan kafin ma ya min ya Allah kake da na yabi to wannan tsarkin zuciyar da yafiyar tun iya duniya sai Allah ya bace aljanna to amma kai kai ka ce ko za ku rabu da kai da shi a duniya ba za ka mai magana ba kuma kai kake ko wanda ni da shi muka rubu ba zan masa magana ka samu masu irin wannan magana ko me za a yi ba ni ba shi ba ni ba shi ko musulmi ne ba ai musulunci ba wannan ba wannan a cikin gidan musulunci wannan babin ba na gidan musulunci ba ne ana saɓani ana yi to amma abin da ake so bayan saɓani in laifi ne ma zo same ni wani kamun laifi abu kaza da kaza da kamun ba na so ba na jin daɗi kai kuma in ka tabbatar kayi to wani Allah ya baka hakuri in dai wannan ne in Allah ya yarda ba zan sake maka ba sai ci tona ya fi mato mai yafi tona shikenan wannan haka magabatan suke amma ba zan ce zan zauna da kai wai ba zan ma sabani ba kai ba za ka mu ba zan ba mu isa ba mu ai ba mala'iku bane ba annabawa bane dole in mun zauna na ma kuskure kamun na saba ma ka saba dole ayi wannan to amma mafi alkhairin hakan mu yadda a zuciyar ba intentionally muke yi ba na ma to ka yadda kuskure ne kai ma za ka iya mu ni ma da yadda kuskure ne to da aka yi zauna lafiya amma kan na ma kuskure ka ɗauka da gangan na ma kar ka min kuskure ɗauka da gangan kamin in dai irin wannan ya zauna a zuciya to shi kenan ba za a taɓa samun zaman lafiya cikin musulmai ba wannan iya cikin uzurin da shirya take cewa ka bi ɗan uwanka uzuri ka ba shi uzuri duk abin da ya ma kar ka ɗauka da niyya ya ma an fahimci wannan da kyau to wani iya cikin darasi mafi mahimmanci da ya kamata mu ɗauka a wannan sai malai ke cewa fiye masail a wannan babi akwai masa'il al'ula na farko anna man fahima hadal ba duk wanda ya fahimci wannan babi wa babai ne ba'adahu da babi guda biyu da suka zo bayansa ta bayyana hurbatul islam zai nuna ma ya ma bayanin kan cewa bakuntar musulunci a kuma wasu mutane hurbatul islam bakuntar musulunci dama wani hadisin ma yake ke cewa sallallahu alaihi wasallam bada al-islam gharib wa sayudu gharib musulunci ya fara da bakunta kuma zai koma da bakunta har yake cewa fadu balil waraba madalla da baki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a wara'a min qudratillah wa taqalibihi lil qulubi al'ajaba sai yake cewa ka duba ka gani daga cikin ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala da yadda kuma Allah yake juya zukata Allah ne mai juya zukata zukatan bayan duka suna ga hannun Allah ya ta kallabu hayi su sha duk inda Allah ya so sai juya zuciyarka ya sa manzon Allah ya koyar da wata addu'a mai muhimmanci da na Aisha radiyallahu anha take iya karantawa da kunnanta a sujjada Allahumma ya man ya mukallabal qulubi sabbin kalbi ala dini sabbin kasalin sabbin kalbi ala da'ati manzo Allah da kansa yake wannan ya Allah mai juya zukata ka juya zuciyata wajen yi maka da'a ka juya zuciyata wajen yi ma ibada haka manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam an bayyana nan a cewa Allah iya juya zukata ka duba na farko dai ba sa bautar amma jikokin jikoki sai kuma Allah ya juya zukata su kuma bauta musu duk dai tsatso ɗaya ne amma wa'ansu zuciyarsu mai kyau wa'ansu kuma zuciyarsu ta canja ta koma wata wanda ba irin ta farko ba asaniya na biyu ma'arifatu awwali shirkin hadasa fil ard mun san farkon shirkar da ta fara bayyana a bayan ƙasa ita ce shirkar hoto an gane ko ita ce farkon shirkar ta fara bayyana a bayan ƙasa ji ba annahu kana yushbihu annahu kana bi shubhi bi shubhati salihin shirkar ta fara da shubuha gaba da mutanen kwarai shubuhar shi ne farko an yi hotonsu ana ganin ba bauta musu ake ba to ana nan ana nan tafiya ta yi tafiya ya gada kuma ake bauta musu dalilin hoto yasa ake bauta wa wa'ansu mutane wanda kuma shi ne farkon shirka bayan kasa fahimtu a salisa na uku awwalu shay'in ghuyyara bihi dinul anbiya farkon abin da ya fara jirkita da juya addinin annabawa wa ma sabbaba zalika da kuma abin da ya sabbaba hakan ma a ma'arifatu anna anna Allah arsalahu tare da sanin ce kuma Allah ne ya aiko su san san Allah ne ya aiko annabi Nuhu amma sai ake bauta waɗansu mutane daga cikin mutanen su ana fahimtar wannan arabi ana hudu a qabul bid'a ma'a kauni shara'i wal fitra taradduha ku duba yanda zukata suke karban bidiyoyi sababbin abubuwa addini su ne bidiyaye yanda zuciya take karbar sababbin abubuwa addini ma'a kauni shara'i wal fitra tare da kasancewar shari'a da kuma tsarin yadda Allah ya halicci dan adam tarudduha suna korar bidiya dukkan mai bidiya wallahi da zaka fasa zuciyarsa akwai wani koyayyen sirru da Allah ya rufe ya san ba daidai ba ne kawai son zuciya ne da kuma wani abu wanda yake nema ya jashi alaƙa ya fita ai kamar mutanen annabi musa ne wanda Allah ke mutanen fir'auna kai game da annabi musa Allah ke ce waje hadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa ulwa yace suna jayayya da annabi musa da attaura amma zuciyarta ta san gaskiya ne wastaiqanata anfusuhum zukatansu sun tabbatar da cewa annabi Musa da saƙon da ya zo da shi gaskiya ne amma kuma sun kafirce ba sabinsa to haka duk wani ɗan bid'a duk wani mushriki to Allah ya koye wani sirru a zuciyarsa na cewa abin da yake wala ya kwace kaci amma inda ai wani abin za ga sai yara ne matasa su me yasa manyan ba za su yi an fahimci wannan in kun ga bidiyo idan sababbi da ɗan shekara 20 ma ya san lokacin da aka kirkire ta za ku ga in ana yin ta da sunan addinin manya-manyan ba sa zuwa ku ko suna zuwa ba sa zuwa yanzu kai akwai gunda ba za mu je ba in karatu ne ko wa'azi ko ta'alim ko diras da mu da yaranmu da kannanmu da komai tafiya muke yi amma akwai wani abin da ake da suna addini wallahi wani babban ba za ka shi a gun ba kaga zuciyar taƙi amma kuma taƙi ta fito ta yi bayanin cewa ba daidai bane ba kun fahimci wannan sai malike cewa alkamisa na biyar anna sababa zalika kulluhu mazjul haqqi bil batil duk abin da yake ja wannan cakuɗe ɗaya ne da bidoyi addini to babban abin da yake sababa wannan shine cakuɗa ƙarya da gaskiya a cakuɗa ƙarya da gaskiya kuma a ce duk gaskiya ne dole a sami irin wannan matsala wala talbisul haqqa bil batil kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya inji Allah gaskiya gaskiya ƙarya ƙarya addini addini sharholiya sharholiya amma kar ku cakuɗa addini da sharholiya kuma ku ce addini ba zai yi ba kar ku cakuɗa addini da son zuciya ku ce addini ba zai yi ba an bin jannan Allah sa kuna ganewa a fal'awwal muhabbatu salihin daga cikin a mazajul haƙi bilbaɗin din cakuɗa ƙarya da gaskiya na farko akwai soyayya ga mutanen ƙwarai son su ma har ya wuce irin soyayya ta musulunci wa minan nasi man yattakiru min dunillahi andadan yuhibbunahum sai Allah cika hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai masu ruƙa sirkiwa Allah kishiyoyi suna son su kamar yadda suke son Allah ashe ka so dan adam irin son da kake wa Allah laifi ne an fahimta sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah su masu imani suna tsananta soyayyar su ne akan Allah amma a dau matsayin Allah a baiwa wanda sunan malinta ko wulitaka kaga laifi ne wannan ba daidai bane sai malike cewa tsari na biyu fi'il unasin min alil ilmi wa dini shay'an aradu bihi khaira fa zanna min ba'dihim annahum aradu bihi ghayrahu daga cikin dalilai da suke sabbaba caku da ƙarya da gaskiya maliki cewa fi'il unasu min alil ilmi wa an su daga cikin ma'abota ilimi suna aikatawa aikin da suke aikatawa an gane ko a fi'il unasin min alil ilmi wa dini wa'ansu masu ilimi da addini irin abin da suke aikatawa a radu bihi khaira su a zuciyarsu alkhairi suke ne za su yi abu amma da nira alkhairi fa zanna min man ba'di waɗanda suka zo a bayansu a bayan bayansu sai suke zaton annahum aradu bihi khaira sai suke zaton cewa ai ba suna nufin ba alkhairi suke ne kun ga duk wannan iya komar da mu baya ne abinda aka yi wa waɗancan ya gusa ya uka nasarar dinnan su mutanen farko da suke wani mutum-mutumin nasu su a ransu ba niyyar a bauta musu kai ba haka ne ba da niyyar a musu bauta a mai da su alloli suka yi ba amma waɗanda suka zo a bayan bayansu he suke zaton sun yi haka ne don a bauta musu kuma in su karatu asadisa na shida tafsiru ayatul latifi suratul nuhin alaihi salam kun ji fassarar ayar da take cikin suratul nuhin alaihi salam وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوس ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا mun ji fasara wannan ko asabi ana bakwai jibbulatul adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazidu a irin tsarin da Allah ta'ala ya halicci mutum a kullun ɗan adam a tsarinmu na mu ‘ya'yan adam jimala yake cewa kaunar haƙu yin kusu kullum ba ma son gaskiya gaskiya raguwa take a cikin kuma haka ne kullum gaskiya raguwa take gaskiyar shekara goma a yanzu ba ita ta ragu gaskiyar da ake shekara biyar a yanzu ta ragu kai gaskiyar bara da bariya a bana ba za ka same ta haka Allah ya tsara kullum alhaƙu yankusu gaskiya raguwa take kullum a mu'amalarmu da kasuwancinmu da aikinmu na gwamnati da amanarmu da iyalanmu da komai kullum gaskiya raguwa take kowa zai iya ba da shaidar wannan yanzu bi yaro da ɗan shekara hudu biyar ba su wannan ba idan an zo ana rabon wani abu ba idan an ba wannan sai ya ɓoye da hannun hagu sai miƙa hannun dama ƙara masa amma da yaran da bai san wannan ba duk abin da aka ba ka tafi kenan kawai shi ke daga yan sallame amma ne zai haɗa biyu kauna laƙuyan kusu haka ne mana haka ne da can yaro ɗa bai sanya ɗan wani wani abin gidansu ya je yi wani amfanin kansa da shi ba wala bai san wannan ba ko da mata ba da san ta ɗan wani kayan miji ta azurta kanta ba da ba wannan amma yanzu ba shari'a nawa ake yi mace ta saci kuɗin miji ɗaya ya saci kuɗin uba an samu lambar atm an samu lambar transfer an yi waye duk wannan ga suna ana ta fama da shi amma da ba wannan da yaro sai shekara goma ishirin a karkashin ubangidansa bai taɓa ɗaukar kobo ba da sanin ubangidan ba bai taɓa yi ba amma yanzu ba faɗa nawa a zaurukan malamai da kotuna tsakanin iyayen gida da yaransu kaunul haƙ yankus kullum kuma da haka abin ba zai ragu har ta shiga alƙiya ba an gane ko sai ma ce wal batil yazidu kuma kullum barna karuwa take kullum karuwa take barnar da aka yi yau to gobe sai an yi wanda ta bita barnar da za a yi gobe ta tafi kullum haka Allah ya tsara muku an fahimta yasa duniya ba za ta kare ba sai mutanen kirki duka sun tafi yasa daga cikin mafi shirin mutane ma a ce kana da ra'ayi tashin alkiyama to maza na ce kana cikin mafi shirin mutane mutanen kirki duk sai Allah ya ɗebe suka bi kiyama ta tsaya an fahimta sai ma da ke cewa a fi kalbihi wal batil yazidu as-samina na takwas fihi shahid limanu kila an ba'du salaf wannan kuma wani abu ne wanda akwai dalilai na shaida daga abin da aka ciro daga wasu magabata na kwarai annal bid'a cewa ita bid'a sababul kufr tana sababa kafirci bid'a in aka yi wasa tana kai mutum zuwa kafirci an bayyanta wa anna ahabba ila iblis min al ma'asiya kuma shedan ya fi kaunar bid'a akan sabon Allah an gane ko shedan ya fi so yayi kana bid'a addini akan ya ga mutum iya shan giya ko iya caca ko iya zina ya fi murna ya ka kirkiro na ba addini ka ba shi matsayin addini ya fi san wannan kusan dalili mai saban Allah shan giya shan waye kwaya zina waye a galabiya ana tuba a galabiya a ji awa da wannan ya sha giya amma yanzu ina ya zama ya zama wasu saka ake su da wannan ya harka kaza kaza amma ya tuba ya daina amma da wahala ga dan bid'a ya tuba da wahala ana samu amma illa nadir domin shi a kullun shi dan iyara ya masa abin da yake ba daidai ne ba amma wanda yake shan giya in dai musulmi ne ko yake caca ko yake zina ya san ba daidai ba ne in dai musulmi ne shi ya yi da musulmi ne wallahi ya san ba daidai yake ba sai ya kuye ma yake yi kuma gaskiya ba amma dan bidiya kuma a fili yake yi har ma tallatawa yake yi shi aikin lada yake aikin kirki yake yi to ya sa wannan zai masa wahala ya gane laifi kun gane bidiyo to wannan shine abin da malai yake cewa shedan ya fi kauna ya ga an aikata bidiya akan ya ga an aikata sabon Allah li'anna al-ma'asiya yutabu minha domin ita sabon Allah ana tuba an gane ko wal bid'atu la yutabu minha bid'a kuma tana da wahala a tuba kanta tana da wahala at-tasi'a la tara ma'rifatu shaytan bima tu'aw bima tu'awwalu ilayhi al-bid'a kasan shedan da yanda bid'a take dawowa zuwa gare shi walau hasuna qasdul fa'il ko da mai aikata aikin niyyarsa mai kyau ce amma ƙarshen aikin bid'a ga shi dan yake komawa al'ashira na goma ma'rifatul qa'idatul kulliyya wa hiya an-nahyu 'anil hulu wa ma'rifatu ma yu'awwilu ilai. hikima gamammiyar hikima a wannan darasin shine an-nahyu 'anil hulu an hana ka wuce gona da a addini da mu'amala da mutumin kirki da mutumin banza an hana ka wuce gona da iri a kansa in laifi ya yi tuwa tsaya iyaka laifin da ya kara mai kari kara mai shiri in bawan Allah ne managarci a faɗi iyaka abin da yake na nagarta kar a wuce gona da iri a kansa wuce gona da irin nan azarbaɗin nan iya jefa mutane cikin abubuwa marasa kyau har a waye gari kuma an faɗa cikin wancan layin mara kyau shine hani akan wuce gona da iri wa ma'arifatu ma yu awwalu ilayhi da kuma sanin abin da yake komawa zuwa gare shi wuce gona da iri akai mu iyakai mutum har ga ya bauta wa mutum alhadiya ashir na goma sha ɗaya madarratul ukufi alal kabar ka tsaya akan kabari ko da kabarin wane ne kana bauta a gun da sunan bauta to abu ne mai cutarwa a addini ya sa mazan Allah ce ko sallah ba a yi a kabari ba a yi sallah a makabarta ba a yi abin da ake a makabarta kawai addu'a ka je ka tsaya ka musu addu'a iyaka ikonka da lokacin ka ta gari biyar amma ba a roƙon wani abu a kabarin mutum kowaye shi ya sama ta ziyarar da ake kai wa manzon Allah a Madina sai da shari'a ta shiga abin da zaka fara kai wa manzon Allah sallama kai wa Abubakar sallama kai wa Umar sallama kai wa manzon Allah salati ka jiyo ke tafiyarka haka ake in addu'a za ka yi dawo cikin masallacin sai ka zauna ka yi addu'arka wannan shi ne ƙa'ida shari'a amma ba a tsayawa a kan ƙabarin mutum a roƙi Allah abin ba a yi an fahimci wannan sai dai shi ka nema masa gafara an gane ko ka nema masa rahama da jin kan Allah amma ka tsaya kan ƙabarin wani Allah ban kaza Allah ina da bukata kaza ka biya ni ba a yi ka dawo masallaci ko wani gu mai tsarki mai tsabta ka zauna ka roƙi Allah ko ina ne kun bayyana wannan ba a yi kwanaki ma mun faɗa a wannan lokacin da ina ji ko farkon ƙara tsadar fetur din nan ne daga wani a waya ya ji kabarin wani bawan Allah ko ina ji tiji masu gani ya masu harkar kalle kallon waya mun zo ka taimake mu wannan fetur tsada yake an yi fetur yayi tsada ka taimake mu kamar yana da yanda da kuke taimako yanzu ma ku taimake mu a wallahi kabarin sai yake yi wannan kadan kabir shi ne wannan tunda ba a yi wa kowa irin wannan roƙon sai Allah shi kadai duk bala'i da musiba in sun taso Allah yake faɗa ba ba wani dan adam da zaka faɗa ba an bai jana to duk wanda ya je makabarta bakin sa yi addu'a ga mamatan da kuma magabata musulmai ko ina suke a duniya ba a yi wa kai addu'a ko a roki wani abu na agun Allah a makabarta ba a yi kun bai jana ya sama mazala ya koya mana da shiga makabarta assalamu alaikum diyara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'al Allah lana wa lakum al'afiya shikenan ka tsaya kan kabarin mutum ka masa addu'a in mahaifinka ne mahaifiyar ka dan uwa aboki duk ana zuwa akai musu ziyara kuma ana shiga ta saitin kafa ne idan zaka ji wa mutum ziyara iya kwance a kabari to idan ka je daga nan ɗinsu daga ƙarshen ƙafarsa ake shiga an fahimta idan ka shigo sai ka biyo bayansa sai ka zo daidai kansa daga baya ya ka tsaya kun fahimci wannan wa zai kwatanta mai yanayi in dai kun gane wa zai kwatanta ma mun da nan a tashi malam tashi mai yawan ga kafar mace yawa ya ka shigo ta nan ya ka zo saitin kansa sai ka tsaya ka daga yawan wakilai alkibla haka ake yi ba ka gullo yadda inda larura inda larura kana ciwon kafa ko wani ba za ka yi tsuguna amma an ba larura ka tsaya a kabarin su ka roki Allah ya ji kansa ya gafarta masa da sauran makon mamatan da suke makabartar da sauran mamatan duniya duk ka roki Allah ya gafarta musu kai da garga kuma za ka tafi ba ta baya za ka da ba sai ka zagaya kuma ta gaba gaba ta garga haka ake an bai mutu to wannan shine tunda Allah ta'ala hatta manzon Allah ke cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ba a tsaya kuma a kabarin kafiri a mai addu'a ba a tsaya ba an fahimci wannan makabarta da kabari duk suna da dokoki a musulunci da yawa wanda wasu ba sani ba yanzu ka je gumbin ne wani musamman babban mutum zaka sha mamaki an cika makabartar da surutu ana ta hayaniya kuma wannan haramun ne ko ana waya ko ana kaza duk wannan bai dace ba a cikin ladduban makabarta ba wannan in kana cikin masu aiki ka je gun in baka ci kowa gefe ka zama a binne shi kuma su addu'a kowa ta hidibe su amma surutu da hayaniya haramun ne a makabarta ba yi Allah ya samu gyara sai maliki cewa na gaba ma'arifatu al-uqufa al-khabar li ajli amal salih haramun ne akwai cutarwa ka zauna a kabari domin ka aikata wani aiki na gari الثانية عشر نقوم شابيو معرفة النهي عن التماثيل hani game da a tsara mutum-mutumin mutum a yi illajin nasa haka wal hikima fi izalati da hikima wajen kawar da shi ko da ayi a thalisa ashar na goma sha uku ma'arifatu wa asmi sha'ani hadi na isa musan girman wannan isa ta mutanen nan na annabi nuhu alaihi salam bayan Allah ne na kwarai har tafiya ta tafiya kuma ake bauta musu wa shiddatul haja ilaiha da kuma bukata matsananciya wajen musulmai su san wannan isa din ma'a al-ghafla anha tare da kuma musulmai da yawa sun gafala a kan arabiya ashar na goma sha hudu wahi ajabu wa ajab abu ne mafi mamaki mamaki qira'atuhum ay ahlul bid'a ka duba yadda malaman bid'a suke karanta wannan ayoyi da sun zo tunoyi alaihi salam iya hasu waɗannan ayoyin fi kutubi tafsir a cikin littafin tafsiri wal hadis da hadisai wa ma'arifatuhum bi ma'anar kalam kuma sun san ma'anar zancen da aka yi wa kaunullah hala bainahu wa bainal qulubihim kasancewar Allah ya sha maki tsakaninsu da zukatansu ba su ba sa imani hatta itakadu anna fila qaumi nuhin har ma wa an so daga cikin suke kudiri a zuciya irin aikin da mutanen annabi nuhu suka yi huwa afdalul ibadati wai aiki ne mafi farlar ibada yanzu wannan aka bayi dama shine mai liƙa hoton wani a gun karatu a shi ma ya zama wali tun da rukon hoton ma ba kowa aiki ne ba kun gani ko kaga aishi da ne sawwala mace irin wancan aiki ai ibada ce ma mai kyau tare kuma sun karanta ayoyin sun gane ma'ana domin zuciyar ta su Allah ya rufe bangaren karbar wallan imani bai bude musu da amma yanzu nan wa atakada anna ma na Allah wa rasul suke itikadi a zuciyar cewa abinda Allah da manzo suka hana fahuwa kufurul almubihi dam wal ma abinda suke cewa wai irin abinda Allah da manzo suka hana shine kafircin da yake halartar da jini da dukiyar wanda ba shi ba kamar shirka kada an ko motar gunki wai irin wannan kafircin Allah ya hana amma ka zo ka lika hoton malamin ka ko sheshin ka wani ai ba kafirci bane soyayya ce zaka ji da yawa suna faɗar wannan kuma haramun ne wannan an juya wa Allah da manzo wani basu akan wannan ayoyi ba haka suke ne ba ana fahimta al-khamisa ashar na 15 at-tasrih bi annahum lam yuridu illa shafa'a ƙara nace magana cewa ba su hanyar hakan sai dan son sai dai neman ceto ko alfarma su abinda suke nema gun su alfarma ko ceto irin nasu as-sadisa ashar zannuhum anna al-ulama alladhina sawwaru suwar aradu zalika so suna nufin cewa malaman da suka tsara irin wancan hotuna na farko game da wadancan bayin Allah su ma nufin su hakan abauta musu kuma haka bane as-sabi'a ashar na 17 al-bayanul azim fi qawlihi fadin bayani mai girma cikin fadin manzon Allah da yake cewa la tadaruni kama aqratin nasar ibn maryam kar ku kurunta ni ko kai da matsayin da ba nawa ba kamar yadda nasara suke wa annabi Isa dan maryam alayhi salam fa salawatullahi wa salamuhu tsiran Allah da aminci su tabbata alaman ballagal balagul mubin akan wanda ya isar isar da sako ko mabayyani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-samina ashar 18 nasihatu sallallahu alaihi wasallam iyana yanda manzon Allah ya mana nasiya mu al'ummar sa ya mana wasiya bi halakil munadda'in mutanadda'in da halakar masu wuce gona da iri shine al-mutajawizun al-had masu wuce gona da iri manzon Allah ya ba mu labarin sun halaka su lalace التاسع عشر نقوم شاترا التصريح بأنها لم تعبد حتى نسئل علما waɗancan bayin Allah ba fara musu bauta ba har sai da aka nemi ilimin aka rasa fa fiha bayanu ma'rifatu qadri wujudihi wa mutaratu faqdihi kuma anan zamu gane bayani karra cewa a girma da darajar samun ilimi da kuma cutarwar da ake samu idan an rasa ilimi duk abin da akwai ilimi to za a ga halakar ta yi sauƙi in ma an halaka za da tuba amma duk abin da aka rasa ilimi to shi kenan halaka za ta yawa kansa al-ishirun matsala na ashirin na ƙarshe shine annas sababa faqadil ilma mutul ulama daga cikin dalilan da yasa ake neman ilimi a rasa shine mutuwar malamai kuma manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya nade ilimi ya dauke shi sama da shi Allah iya nade ilimi da rage ilimi wajen mutuwar malamai idan malamin addini ya mutu da wahala a samu kwafinsa a gane ku sai a bar jahilai su dinga fatawa akan jahilci su haraka su haraka to da mutuwar malamai Allah ya kirgi ilimi a bayan kasa Allah ya samu dace za mu tsaya nan insha Allah daidai daga Allah ne kuskure kuma da gare mu ne Allah ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh